أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقده من لساني يفقه قولي baya ka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala a littafin da ke bayani game da ɗabi'u da halaye na yayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rana ta litinin gauna 21 ga watan muharram 1448 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da shidda ga watan bakwai 2026 miladiya muna fata allah ta ala mana muwafaka wannan kuma da su yi sha biyu ko sha biyu ko sha uku kamar da sha biyu ne a yau za mu tashi babu na goma babu ma ja a fi hufi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu da yake yake bayani game da hufin ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi idan aka ce alhuf yujma'u alal khifaf wato suna cewa wa huwa ma'rufun yusna'u min al-jild yulbasu fil qadam fa yughaddiha kullaha ma'ana abin da ake nihi da da khuffi mufradi ne jam'in shi khifaf abin da ake nihi da khuffi ma'ana wato wani nau'i ne na takalmi wanda ake sanyawa a kafa wanda yake rihe kafar gabaki daya kinan da hausa sai mu ce takalmi dan ciki da wanda zai yi kafar gaba ɗayanta har zuwa idansa kuma ya wuce wani ko bakin nan shi ne kasance ya lullube kafar da baki ɗaya to wani shi na ke ce ma kufi imamu turmidi ya zo da wannan tarjama ya zo da wannan baban don bayanin abin da ya ratayu game da kufi ko takalmi ɗan ciki na ma'akin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi na sifar da kuma shakalin da yadda yake da jidonan su abubuwan da suka rataye da shi a hadisi na farko a cikin wannan baban hadisi na saba'in da biyu ko da uku malace haddathana annabun sari qala haddathana waki an dalhami bin salih an hujayr bin abdullah عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي هو أن أن النجاشي بكسر النون كده هو زمان النجاشي هو النجاشي أحد للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما آه وانا حديثي إمام الترمذي يا فتر الشيء أشكي جامع إيشي كتاب اللباس باب ما جاء في الخف الأسود hadisi ne ingantacce imam al-albani ya inganta shi a cikin sahih wa da'if na sunan tirmidhi a hadisin ibnu buraida shi kuma daga baban shi yake cewa anna nijashi lalle nijashi ba a cewa najashi bi tashdidil jim wannan kuskure sai zama annaja kaka ce annajashi najashi najashi na wannan suna ne na ɗaya daga cikin sarakuna na garin habasha a wancan lokaci balma ke laƙabi ne da dukkan wani sarki na wancan zamani wanda ya sarauci wannan gari ana kiran shi annajashi shi wannan sun ce sunan shi ashama shi wannan najashin da muke magana a kan shi to wannan sarki ahadalin nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kyauta wa annabi sallallahu alaihi wasallam khuffai ma'ana takalmi yan ciki guda biyu ma'ana dama da hagu kenan ake yi ba complete biyu ba khuffai takalmi ma'ana complete ciki kana dama da hagu aswadai baƙaƙe sagajai waɗanda suke ma'ana jimammu babu gashi a jikinsu kuma babu wani ado a jikinsu shi ne sada jini gairu mai ƙoshai ne wala sha'ara a laifi kenan ba musu ba wani ado kenan kalan kenan baƙaƙe ne baƙi ne kawai baƙa fata fata wanda aka je mai ta kuma kalansa baƙi ne ba mata ba wani ado kuma babu sauran gashi a jiki sun matawadda'a sannan ma'aikin Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi sai ya yi arwalla wa masaha alaihima sai ya shafa a kansu da wani hadisi malam da ya kawo shi da ya gaya mana wato halaccin sanya hufi kuma babu laifi a sa baki kuma a sa irin wannan kalan wanda yake ba shi da gashi hadisi yana nuna mana tawabu'u na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da yake sa irin wannan takalmi wanda ba shi da hannu ko daya idan ka kalli matsayin shi muna magana ne akan yayyen halitta da baki daya to kuma yakan sa irin waɗannan kaga a kamata ce in a ce a tsari ne a tunani na duniyance to kamata ya takalmin nashi kuma zama shi ne ƙololuwan takalma ko ba ka ba zama sai sa takalmi wanda ke mai kai kawo kawai haka ce jimamma ba ado ko haka aka yi wannan takalmi haka aka wannan hufi a cikin hadisi ya ce falabi sahuma wannan fa'un ce littafi mana wannan fa'un din tana amfanar da ana ba shi wannan kyautar an salo kuma sawa mana amfani da shi suka ce a cikin wannan akwai tatsi akwai daɗaɗa rai na shi mutumin da ya kyauta idan mutum ya maka kyauta to yana so da kayan amfani da shi kaya ba abun muhimmanci mana ana ba shi kyautar kai sai annabi sallallahu alaihi wasallama mana sai ya sanya shi kuma hadisi yana nuna mana halarcin mutum ya karbi kyauta ta wani wanda yake ba musulmi ba domin shi wannan hadisi ko kuma na wannan waƙiya ta abu ne lokacin da shi da jashi yana kafiri mai musulunta amma daga baya kuma wato ya musulunta kuma yana nuna halaccin duwan abin da ya zo daga garin kafirai to ba abin kwakwab a ga yaya lamarin ya kasance ta ina aka yi shekarar da da jiki dubu shayi gaba inda abu ya zo ga shi na a tsarkake ka bar shi akan asalin shi ko tsarkake kawai sai ka yi wato amfani da shi kuma hadisi yana nuna halacci akan shafa akan hufi guda biyu wannan matsala ce wanda an samu daga cikin waɗansu daga cikin firak wanda suka yi ta don haka mahalu suna suke zawa da ita a cikin matsala ta aƙida sai ce daga cikin ƙudul mana itiƙadinmu ko kuma asalin imaninmu akwai al'imanu bin basri alal kufri don matsala ce wajen sahabi kusan tamanin sun zo da wannan matsala matsala ce mutawatira da haka waɗansu daga cikin malamai suna ga cewa mutum ya yi inkarinta yana ya shi zuwa ga kafirci da haka hadisi yana nuna wannan kina waɗannan su ne abubuwan da shi wani hadisi ke nunawa dai yana nuna mana irin kufi na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma halaccin sashi da kuma asabi sai hadisi na gaba na 74 malace haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana yahya ibn zakariya ibn abi zaida عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى جئية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما a wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce imamu turmizi ya fitar da shi a cikin jami'in shi a cikin kitabun libas babin da yanzu yake bayani akan halaccin sanya babbar riga da kuma kufi imam al-albani ya inganta shi a cikin mukhtasar shamari sai ce wa qala isra'ilu an jabir an amir wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam azukkiyahuma am la a wata ruwaya a wani a zakiyun huma amla yana a zukiya ko a zakiyun duka dai ma'anar ɗaya ne a muzakka ne ma'anar shin an yi yanka kuma da zamu a wannan hadisi irin hadisin da ya gabata ne sai dai shora daga mugira ɗan shuba yake cewa ahada jiziyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam diyatul kalbi ya yi kyauta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rushe kyauta ta khuffai khuffi guda biyu shi ma falabi saruma kai tsaye a nasarar salama yana karba sai ya amfani da su idan don ya dada karan shi wanda ya bashi wannan kuma dama ita kyauta mu zana cewa ta habu ta habu mana ku yi kyauta sai ku so juna kaga wannan ya baka wannan bakan da ya kaga za ka so shi kuma shi ma ce ya kaba ya baka abin ya ga kayan mantu da shi ka amfana da shi shi ma zai shi daɗi kuma ya ƙara shi a shi ya ƙara mashi ƙarfin gwiwa da yanzu wancan hadisi wanda ya gabata an najashi ne ya bayar a wannan kuma jifiya ne diyatul kalbi kamar da malamai suke faɗa wato daga cikin sahabai daga cikin mafi kyawunsu ya fi kowanne kyawun da haka ma mala'ika jibrilu idan ya ga dama da musu mala'iku Allah ta'ala ya ba su wato kudura ko iko na rikida game da abubuwan da suke kyawawa kamar aljannu su ma Allah ya ba su wannan rikida sai dai bambanci shi mala'ika baya fitowa cikin mummunan abu sai fito mutum ko abu dai wani abu mai kyau mai karanci su kuma aljani ne ka same shi wani bakin kare ko wata musa ko wani abu da ya amma kowanne Allah ba shi kudurar rikida to malaika jibril idan ya tashi rikida ya siffantu da sifa ta dan adam yakan siffantuwa ne da sifa ta jihiyatul qalbi shi wannan sahabi wanda ya ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama kyautar wannan kufi maliki cewa wa qala isra'ilu isra'ilu yake cewa an jabir an amir wa jubbatan ma'ana shi diya ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama kufi guda biyu da kuma babbar riga falabisa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kufin kuma ya sanya babbar riga mana abin da aka mishi ta yi amfani da su hatta ta kharraqa yace har waɗannan kayan yakan yana sanya su yau da gobe har suka tuba kina ya ta amfani da su sai yace la yadrin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai sani ba a zukkiyahuma amla shin waɗannan hufin guda biyu kaga an yi su ne da fata ko to shin fatar da aka yi wannan takalmin an yanka wannan dabbar ko ba a yanka ba nasu da sala ba sai ba da kenan ba ba ruwanka ko kuma binciken yaya asalin shi kasance a ai mu da ko muna da ayyuka kusa muna da shari'a cewa yudahiruhu al-ma'u wal qabs ya inda ya fata ce aka jeme ta to da ruwa da bagaruwa suna tsarkake ta an fahimta ko na sai dai shi wannan juz'in na biyu kai da muka faɗa juz'i na farko ingantacce ne ko to amma wannan juz'in na biyu wa qala isra'il wannan akwai magana a kan shi game da ingancin shi قال أبو إيسى أبو إيسى يجي شير إمام الترمذي كده وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان لأن يا قارة تعريف شنو يا قارة بيان شنو dan kada a yi mai a haɗa shi da wani isahakan daban sai sa ya fito da shi shi shi isahakan ga wanda ake yi ana da haka dai wannan hadisin da shi da wanda ya gabata duka kusan suna bayani ne akan kofi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka yau shi ne ƙarshen wannan babu malamin hadisi biyu da kai kawo a cikin da suke bayani akan wannan da haka digiri babu yana nuna maka halaccin sanya takalmi dan ciki da kuma kowane irin fata aka yi shi babu wani a matsala sai babu da goma sha ɗaya babu ma ja'a fi na'ari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu ne zai ke bayani game da takalmi buɗaɗɗe شيء نعل النعل شيء الهداء إذا كتا الهداء شيء هو ما وطيت به القدم من الأرض شيء أبدا أكبا كفا كاريا جميل أسا ما نزا أسا كما لن أكيش وانا أنا كده شيء النعل تكلمي بوديكي abin da za a faɗa game da shi wannan babu game da abin da shayi lamarin takalmi har ma shi hufin ga baki ɗaya za a faɗi abin da ya gabata ne game da abin da ya shayi baban bayani game da kaya na annabi sallallahu alaihi wasallam aga mun ce babun kaya babu ne wasi kana iya sanya kowane irin kaya da kowane irin kala sai wanda shari'a ta togace to haka a cikin hufi haka a takalmi kowanne karka iya sa kufin da kake so ka sa takalmin da kake so sai dai in akwai wani mahazuri shara sai ya kasance akwai abin da shara'a ta hana yanzu wani takalmin yakan shan bamban daga zamani zuwa zamani daga wadata zuwa talauci yanzu can da ya ga an yi takalmi na kaba kaba ne za a sa ko a yi takalmi da shi an yi na kaza an yi an abubuwa daban-daban yanzu ga kusan ma a ce an kusa wuce lokacin a yi takalmin ya kasance kasan ma fata ne ku su can kusan komi da wani ake amfani da shi na aka dai shi baban abin da ya shahi takalmi babu ya shi ma buɗaɗɗe ne kowane iri za a sa yanayin da kake wurin da kake rayuwa ko zamanin shine zai ayyana irin takalmin da za ka sa da kuma abin da ya dace da irin takalmin da ya dace da wurin da kuma zamani ko da abin da za a ji ba shin a shar'ance halak babu abin da ya hana wannan babu shi kenan kawai kenan da aka imamu tirmidhi ya zo da wannan babu ne yana zai mana bayani game da nau'i na takalmin manzo sallallahu alaihi wa sallama da kuma shiryar shi game da takalmin wajen wajen sa shi me sunnan shi shawa huddawa da kaza kaza da sauransu duka babu yana dauke da wannan حديثنا ورقوا أشوانا بابا حديثنا سبعين دبير قوله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان آه وانا حديث hadisi ne shi ma ingantacce imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun libas baban yabda'u bin na'il yumna hakanan imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in shi babu ma ja'a fi na'il nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hadisi ne ingantacce hadisin Anas dan Malik yake cewa da katada yake cewa na tambayi anas dan malik كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا تاكلمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسلشي mana muka ce idan muka ce na'al ana yin takalmi kenan buɗaɗɗe an gane ko saboda kofi baya baya kusasshe dan ma dan daban-daban ne ma da kowanne mishi babu shi daban-daban amma idan muka ce takalmi galiba mu kawai kowanne kasa sai dai ana son ƙarin tamizi ne ko ƙarin bambanta sai a ce takalmi dan ciki ko dan waje amma idan muka ce takalmi yana kusan duka biyu a Hausa to amma idan aka ce annal anan takalmi ana nufin buɗaɗɗe ke mai katana da sauransu to katada ya tambaye Anas yaya takalmin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance wato wannan tambaya da zakara yayi yana tambaya ne game da wato sifar da kuma yanayi qala sai ana sai cewa lahuma kibalan wato takalmin annabi sallallahu alaihi guda biyu suna da hanci biyu hanci biyu gare su sabanin takalmin mummuna yanzu mai hanci daya kaga mu hanci ne gare shi ko to su da su hanci biyu ke gare shi hanci biyu wato hanci ɗaya da babbar yatsa da mai bi mata suke shiga tsakani hancin na biyu kuma da wusutsa wannan ta tsakiya da mai bi mata yake shiga a ƙawa an ce wannan ƙawa ne kenan hanci ɗaya shiga nan ɗaya shiga nan haka suke hanci biyu ne a cikin takalmi to wannan takalmi ne can da suka yi amfani da shi da yi ma yanzu a wani wuri da wani wuri ana amfani da shi to amma wato yanzu galiba za ga hanci ɗaya ne ake kamar shi hanci biyu ne yatsa kenan babbar yatsa da bibi mata hancin ɗaya shiga da ta tsakiya da bibi mata hanci ɗaya shiga haka suke yanzu sun ce wannan yakan sa takalmi ya tabbata a ƙahon mutum kuma ya baka sauƙin tafiya cikin za ka ya kama ko ina ya kama kafa ba ka jin abin yana hunka sai hadisi na gaba mali ke cewa hadisi na 76 haddathana abu kurai muhammad ibn al-ala قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كبالان مثني شراكهما مثني شراكهما ولا أوتر رواية أوتر رواية مثنى شراكهما مثنى شراكهما هو مثني شراكهما a wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce ibn maja ya fitar da shi a cikin kitabun fil libas da sauran dai malamai da aka hadisi ne ingantacce shi ma wani hadisin abdullahi dan abbas yake cewa shi ma yana siffanta irin yadda anas ya siffanta takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kana li na'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kibalai wato ya kasance takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da hancina guda biyu mathniyun shirakuhuma haka nan katanan takalmin shi ma guda biyu katana abin ɗaukar takalmin kenan ko musanna duka dai ba su guda ɗaya dama takalmin kusan wato sifai ne da ake kaga in takalmi ne wannan za a ɗauko kafa ɗaya daga nan igiya ɗaya daga nan ko sai ta zo nan ɗaya ma ta zo nan daga nan sai a sama can ƙarshe sai a kulle su sai ga sun ya shiga wannan ƙawon wannan ya sun shiga wannan sun shiga ina kan fahimta to haka takalman guda biyu suka kasance wannan shi wani nafsin hadisin da ya gabata sai hadisi na 77 haddathana ahmad ibn mani qala haddathana abu ahmad az-zubairi qala haddathana isa ibn tahman qala akhraja ilayna anas bin malik نعلين جردوين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا na alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin ingantacce ne imam bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi ingantacce babin da ke bayani akan dir'i ko silke na manzo sallama da sandar shi da kuma takobin shi da bukurun shi da kuma zubayin shi ta wannan babin imam bukhari ya fitar da shi shi ma hadisi ne ingantacce a hadisin isa ibnu tahman yake cewa akhraja ilaina anas ibn malik anas dan malik ya huddo mana na alayhi takalma guda biyu jardawaini ai la sha'ar alaihim waɗanda suke ma'ana jimammu wanda babu gashi a cikinsu lahuma qibalani su ma dai suna da hanci guda biyu na takalmi kala a shi isa bin tahaman yake cewa fahaddasa ne thabitun ba'd idan bayan wannan takalmin da ana sai hudu bana shi a lokacin bai san matakalmin wane ne sai daga baya ne sai thabitul bunani yake ce mishi an anas kuma shi ma anas din ne ga masabit din annahuma kanata na alayyin nabi sallallahu alaihi wasallam ai waɗannan takalmin takalmin guda biyu takalma ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana sahabbai suka yi ihtifazi da dukkan aka duk wasu gurabe abubuwan da aka samu daga manzon sallallahu alaihi wasallama sahabbai sukan wato ihtifazi da su su kiyaye su su rike su a wajen su domin yin tabarruki da su insha Allah a ƙarshen wannan babu akwai wani gaba wanda za mu tattauna game da yin tabarruki da atharin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na haka ne shi ma dai wannan hadisin yana kwatanta mana irin bayanan da waɗancan hadisai suka yi mana sai hadisi na 78 حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتودأ فيها فأنا أحب أن ألبسها a shi wani hadisin hadisi ne ingantacce imamul bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul wudu babin da ke bayanin wanke kafuwa guda biyu a cikin takalmi a hadisin a ubaid bin zurej yake cewa na cewa abdullahi dan umar ra'aituka talbasun ni'ala sabtiyya ya ce ma abdullahi da umar ya ce abdullahi da umar na ganka kana sanya takalma waɗanda suke jemammu babu gashi wato a jikin fata domin fatar da suke yin takalma da su imma ya kasance ba a jeme ta wani lokaci akan bari ba a jeme ta ba saboda son ta ƙara tsawon kwanakai tana nan a wannan kinta da kabrinta ba a goggoge ta ba ta zama kare kare kina dan ta yi karko wani kuma za a je mai amma sama sama wani kuma za a je mai shi jemu ya yi kyau sosai to wannan shi ne sibitiya to abdullahi dan umar yakan san irin waɗannan takalman na jememin wata ya rika sashi kala kina ka tambaye kenan a ubaidu bin zurai ya tambaya dan umar kenan dan me yake sa irin wannan takalman قال سيبلا دومر يشي إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر سيشي ني دومن ني أبلا دومر كينا ناغا ما أكين الله سلا دا أمونتين الله ستبتا أدريش ينا سنيا تا كلمة نفاتا وند باب غاشي أجكين سمع ناجي ممكن to saboda wannan ni ma nake son irin su kuma nake son in sa su saboda ni koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallam shi da abdullahi dan umar ficicce ne kowa ya san shi wato baya wasa duk abin da ya kasance ya ga annabi sallallahu alaihi ya shi ko ma menene ko da ba ta abudan bane to shi dai in yazo sai ya yi shi ko bulaguro ake yake yi in dai sun taba bulaguro da manzon Allah a wani wuri manzon Allah ya an gaji an huta shi yazo shi ma sai ya huta ko bai gaji ba daga cikin masu koyi ko kuma biya ga manzon sallallahu alaihi wasallam bi na babab radiyallahu ta'ala wani kuma shine halin sahabbai kuma wani shine ke nuna maka ma'ana cikan san annabi sallallahu alaihi wa sallam alama ta mutum yana son manzo da sallama mafi girma mafi cika shine koyi da shi an bayyana amma dan ka faɗi a baki cewa kana son shi kana son shi baka koyi da shi wannan kai da kanka in zaka ma kanka arziki ya kamata ka ƙaryata kanka ba yadda za a yi tunda wato sahabbai sun nuna mana menene alamar san manzo sallallahu alaihi wasallam sun fassara mana shi a aikace shine yin koyi da shi matakar yin koyi da shi yana daga cikin sabon farko yana daga cikin manyan yin shi kai sannan waɗansu abubuwan su biyo baya to haka wadi ma ya nuna mana duk mutumin da yake son wani ko yake son wani abu to so yake kullum ya kwaikwaye shi na shi ya zama irin na wanda yake so wannan ka'ida ce wanda yau da gobe ko kuma ce ɗabi'a ɗan adam ta gudanar da ita amma ya ta samu saɓanin wannan to tabbas a ciki akwai za'a akwai raya akwai abin da aka faɗa ba aka ba to da aka samu manzo sallallahu alaihi wasallama wato babbar alama a gare su ta soyayya manzo sallallahu alaihi wasallama shine cikin biyayya a gare shi kaga shi wannan sallallahu alaihi wasallama wato nau'in wannan takalmin ne yake sa shi ma ya ji wa irin wanda yake so ba mu ba ke yake cewa wa ya tawadda'u fihi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yin arwalla da wannan takalmai takalma guda biyu nashi wannan su malamai suke cewa mana suna cikin shi zai yi arwalla kuma ya wanke kafar sai da kuma ruwa zai kenan zai takalmi ne mai katana kagan kana wanke ko da ita zaka daga to ruwa zai shiga kuɗi yanzu sun fassara shi cewa wa ya tawadda'u fihi ma kenan suna cikin shi zai yi arwalla da su kuma imamu nawawi yake cewa abin da ke nihi yakan yin arwala ne kafa tana danya kuma sai ya sanya sai ya sanya su an bayyanta sai ya ce fa'ana uhibbu an albasa ijab la dan umar dan haka ni ina so in sanya irin waɗannan takalman asabtiya wanda suke na jimimmin fata wanda babu gashi a jikin shi dan me dan na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa haka nake son su to haka kamata mutum ko kuma bawa ya kasance wajen biya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam حديثي نقبة نسب عند ترى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان a hadisin wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce ma albani ya inganta shi a cikin muhtasar shamari a wannan hadisi na abi huraira da tabbata a gare shi yake cewa kana li na'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga takalma guda biyu na manzo sallallahu alaihi wasallama kenan budaddu suna da kibalani suna da hanci guda biyu a wannan yana tabbata ko kuma mana yana karin bayani ne ko yana ƙarfafa hadisai guda biyu sai gabata hadisin Anas da hadisin Abdullahi dan Abbas duka sun tabbatar da wannan shi wannan hadisi na Abi Huraira yana bayani a kan wannan hadisi ta na 80 malik cewa haddathana Ahmad ibn Mani' qala haddathana Abu Ahmad qala haddathana Sufyan عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين آه wannan hadisi hadisi ne shi ma ingantacce Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad din shi da Ibn Sa'ad a cikin Tabaqat da wasu sauran malamai Imam Albani ya inganta shi a cikin Mukhtasar Shamali eh sai shi wannan a cikin wannan hadisin akwai ingidai ko ko kuma akwai wanda yake majhul tunda ya ce haddathani man sami'a to wannan man sami'a wane ne to amma imam ahmad ya fitar da shi ta wata hanya wanda yake ingantacce da aka wani hadisi ingantacce a hadisin amru dan hurai yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yusalli fina alaihi yana yin sallah a cikin takalma guda biyu wani yana nuna halaccin yin sallah da takalma guda biyu musamman kuma idan masallacin ya kasance yanayin shi irin na wancan zamani na Muhammadu sallallahu alaihi wasu wato cikin rairayi ne da kuma ƙasa irin wannan ko kuma idan mutum zai sallah a sahara ko kuma misali a ce a wajen masallaci a haraba babu wannan malamai suka ce kenan babu da mutum yi amma a cikin masallaci kamar irin wannan an shunguɗe shi da tafi kamar allajimatu da'ima sun yi cewa fatawar cewa baya halitta ka shigo saboda a ciki wato akwai lalata lalata ba mu dama kowa shigo da takalmin shi to ka ba wannan tafin saci guda ɗaya za mu lalata shi mu ƙazamtar da shi to don haka kenan saboda wannan illar dama ai halacci ne aka bada mace aka gugu wajibi ne sai kun yi kenan sai ka samu wurin da yake munasibi ne sai ka ɗabbaka wannan sunna tunda wani hadisi mazuna cewa khaliful yahuda wannan khaliful yahuda ku saba ma yahudawa ku yi sallah a cikin takalman ku guda biyu domin su ba sa yi a ciki kaga na ha akwai umarni na yin da haka kenan hadisi yana nuna halarcin yin sallah a cikin takalmi guda biyu sai ce mahsufatai ne shi ne mahruzatai ne ma'ana waɗanda ya yi sallah a cikin takalma guda biyu waɗanda suke an musu ɗinki kina an ɗinke su idan kuma ka ce alhasfu shi ne don mu shai shai ma'ana a sa fata san wani fata kuma sai a ɗumka an gane aka yin haka ne wani lokaci don takalmi ya ƙara yin ƙarfi da ga mafi yawan za a yi balka na ayyakan ɗumka wata bata ne a saman wata sai ta ƙara kabri kuma allah sai ta ta yi ta yi kyau ta yi ƙarko to an yi irin wannan ne a maki allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wato wani lokaci ma shi da kanshi yake ɗumke takalmin shi kamar da zuwa cikin musnad na imam ahmad hadithin ummul mu'minin aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta an ce mata ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yasna'u fil bait aka tabbata annabi sallallahu alaihi wato kafin sahabbai suna bin kokob duk abin da annabi sallallahu alaihi yake ciki da waje su ji me yake yi don su yi kokarin koyi da shi kamar da ya shafi waje waɗansu daga cikin sahabai sun ba da kansu wajen tsare ma al'umma wannan amma ba daga cikin gida wannan matan shi radiyallahu anhu wannan su ne suke ni suke da ɓarto mana wannan to shi na aka tambaya Aisha to wai Annabi sallallahu lokacin da ya bar sahabai in yana tare su sun da abin da yake kuma suna kokarin kiyaye ba to in ya shiga gida me yake yi aka tambaye ta ta ce kama yasna'u ahadu yace yanda kuma da yake kunku suke a gidajensu haka yake ya sifu na alahu wa yuraqi'u thawbahu mana yakan kul mana yakan dumke takalmin shi kuma yakan dumke tufafin shi idan ya tsage annabi suka cewa cikin wani akwai tawadu na manzon sallallahu alaihi wato idan takalmi ya ce in dai har za ka kai iya amfanuwa to bai je sai ya dumke kayan shi da kanshi kuma ya amfani da shi to kaga wannan kalmar yakhsifu na'lahu fi na'alaini makhsufatayn ma'ana dai wanda suke wato an dimke su an gane ko da ka babu wani a kaskanci a ciki ko kuma wannan kamar dai yadda can baya ya gabata da kuma dai karin bayanai da za su zo manzo sallallahu alaihi wasallama wato shine ya kai kolololin tawadu a kowane ɓangarori na rayuwar shi cin abinci ne sa tufafi ne sa takalmi ne aikace aikace shi ne annabi sallallahu alaihi shi yake mubasharan da yawa daga cikin kayan shi ya bar kanshi kamar kai ka ce kamar ɗaya daga cikin mutane ne amma kuma ai bambancin shattana ko ba haka da haka nake cewa inda a ce malamai za su dawo karantar wato shirarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan bangarori na rayuwar shi to da an samu sauki a bangaren wasu abubuwa ta yanzu wata malintan neman mata ke ta zama sarauta daga malami na ma ya zama wani wani sarki ko ya yi karfin kaza hatta in a mota za ga shi shi da shi da direban shi da wani a gaba mai buɗe mishi mota shi kuma yana baya yana kwanci haka ya bashi nazar salama da sabon shi ke hawa jeki kuma ya ɗora wani a baya su rika yawo idan na hararo da yawan gaskiya da yawa abubuwa za a rage su amma wasu abubuwan gaskiya an zurfafa a ciki Allah mai tafi da haka nasarar salama da mana shi da kai shi yake da kalmi shi zaga akwai dinki a cikin kuma shi da kai shi zai dinki in tufafin shi ne ma zagi zaga shi da kai shi yakan gubashar wannan kuma wani lokacin ma har yakan ta iyalin shi waɗansu a gudunacin ayyuka na cikin gida sallallahu alaihi wa sallam sai hadisi na 81 malike cewa haddathana ishaq ibn musa al-ansari قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليؤفهما جميعا آه wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun libas babin layar shi fi na'alin wahid imam da yake bayanin cewa baya halitta mutum ya tayi a takalmi guda imam muslim ya fitar da shi shi ma a cikin kitabun libas babu istihbabu lusin na'al fil yumna awwalan wal khala' min al yusra wa kara'atul mashi fi na'alin wahida haka nan shi ma imam at-tirmidhi ya fitar da shi shi ma kitabun libas a cikin babin da yake bayanin karhancin tahiyya da takalmi ɗaya hadisi ne ingantacce hadisin abu huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yamshiyanna ahadu ai ka shedu ku ɗayan ku kar ya yi tafiya fi na'al wahida a cikin takalmi guda ɗaya kenan a ce ɗayan a hannu ko kuma ɗayan babu shi ko abin da ya kamata kamar dai kawai ɗaya takalmi ɗaya babu yanzu ce kada ɗayan ku yi haka sai ya ce cewa liyuni ilhu ma jami'a ko ya sanya su takalman guda biyun ga baki ɗaya auli yufihima jami'an ko kuma ya cire su ga baki ɗaya yana ko ka tayar takalmin ko ka tayar babu takalmi amma ka ɗaya kafa ɗaya da takalmi kafa ɗaya babu takalmi wannan baya halitta imam al'albani allah jikin shi da gafara yake cewa wani hikimatu fi hadan na'ai annahu tashabbuhun bi shaytan wato hikimar da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hana mu mu yi tahiyya da takalmi guda ɗaya ce domin a cikin shi akwai kamanceceniya da shi sai ce faqad sahha fi ba'd turuqil hadisi hakika ya tabbata a cikin waɗansu daga cikin hayoyin hadisin وإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة domin shaidan shi ne yake tafiya da takalmi guda ɗaya da haka ko baya halitta ku yi tafiya da takalmi guda ɗaya imam ibn al-qayyim allah ya shi da gafara ya haƙaito daga malamin shi shekul islam itimiya yake cewa wato allah da manzan allah wato adilai ne kuma sukan umurtan mana mutane ko kuma musulmai da aikata abin da yake adalci ne hatta a jikinsu sai ke bayanin cewa annabi salama ya ga wani an mishi zulu an aske rabin kai an bar rabin sai manzo ke cewa ko ka aske duka ko ka bar duka ya shiga ga anan wato ya aske wani wuri kuma ya bar wuri da gashi a ciki akwai nau'i na zaluncin wani juzi'i daga jikin shi ko ya musu bai daya kenan dole ya musu bai daya amma kar ya bar wannan dole sai ɗaya ya cutu a kan ya ce haka na nasarar salama ya hana mutum ya zauna rabin shi a rana rabin shi a inuwa shi ma cika akwai zalunci wani juzi'i na jikinka ko ka koma inuwan ga baki daya ko kuma ka fito rana amma dai rabin ka a rana rabin ka inuwa shi ma nasarar salama ya hana ya ce to a nan ma haka kenan baya halitta ka sanya takalmi guda ka bar ɗayan domin shi ma a ciki akwai nau'i na zaluncin wani bangare na jikinka wasu malaman kuma sun ce daga cikin illolin da yasa aka ana wato akwai tashwihin sura kamar haka da duk mutumin da yasa takalmi ɗaya yana tafiya za ka ganshi ya zama wani sabon gurgu yana ya haifar ma kanshi wani abin da za a yi istihza'i da shi ko abin da ya kamata haka don haka dai kenan baya halitta mutum yau wata ran an tambaye bin bas rahimahullah aka tambaye shi wani ce mashi to aka ramakan labu wato idan na sa takalmin guda ɗayan ya ce kamar yana taku ɗaya ko taku biyu wanda zai iske shi ne zai in sa shi ya ce shi ya halitta in yaka sai ce mishi izastata Allah tu khalifa sunnata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walau bi khutwatin fafa ya ce idan za ka iya ka bi duk hanyar da za ka yi ba za ka saba wa ba sunnan annabi sallallahu alaihi ko da da taku ɗaya ne to ka aikata kenan ma'ana ko da takalmin ɗaya na taku ɗaya taku biyu abin da ya kamata ko ka tura ɗayan ka je ka haɗa su ka sa ko kuma ka ɗauke shi kenan ka je kana sa wannan ka sa wannan na kenan wannan shi ne kamata a mutum ya kiyaye sai hadisi na gaba da cewa hadisi na 82 haddathana qutayba an malik bin anas an abi zinad nahwa kenan kwatankwacin hadisin da ya gabata kenan hadisi ne daya da isnadi guda biyu kenan a can ya ya zo mana da matanin anan nan kuma ya kawo isnadin amma dai nafsin matanin ko ana ko na lauli wani ya kawo rawar isnadin koko da irin wancan yi mana na baya na kwari su yana wani yanzu na gaba na 81 kenan tun da aibin wucin irin wannan ana ku bai ilga shi ba kuma yanzu ma bai saki ya saki kenan kin ilga shi ya duke shi a hadisi guda kenan shi kuma na nan mala yana daukar shi na wajen hadisi guda biyu tun da sinadi ya canza a malaka cewa haddathana ishaq ibn musa kenan hadisi na 83 قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة shi ma wani hadisin hadisi ne ingantacce imamu muslim ya fitar da shi a cikin kitabun libas a hadisin jabir yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha an ya'kul ya ani ar-rajul manzo sallama ya hana mutum ya ci na da yake ci mana ya koshi hatta sha kuma yace ya ani ar-rajul ana nihin mutum mana namiji kenan ya koshi iya mace saboda nan ana tagalibin galiba za a cikin nasosi na shari'a ana tagalibin nauyi saboda su ne wafi yawa ake wajja magana a gare su kai tsaye ko su ne suke zaune ake gaya musu amma wa illa in ba haka ba alhukumu ya shimalu rijalu wal nisa ala haddi sawa kenan da mata da maza duka ɗaya manzon sallallahu alaihi kenan ya hana mutum ya ci ko ya sha namiji ko mace bishimalihi da hannun hannun shi na hagu an hana ka ci abinci ko ka sha abin sha da hannun na hagu sai ce au yamshi fi na'alin wahida ko kuma mutum ya yi tafiya da takalmi guda ɗaya kamar dai hadisin wancan wanda ya gabata wanda kuma wato shine mahalli shahid a cikin wannan hadisi kamar kamar hadisin da ya gabata kenan sai malik ke cewa hadisi na 84 a haddathana qutayba an malik ha wannan tahawil sanad wannan ramzi ne wanda imamu tirmidhi yake amfani da shi idan aka ya samu wani isnadi wanda kuma ya samu su ta hanyoyi guda biyu amma kuma suna haduwa daga cikin marawaitan a can gaba to in ya rawaici wannan kaga da yake ta haddasa na kotai ba an mali da ya ce ha to yanzu ya bar wannan isnadin ya kuma isnadi na biyu sai ce wa haddasa na ishaq ibn musa qala haddathana ma'an qala haddathana mali kaga daga nan sun haɗu daga kotai ba an mali daga ma'an an mali an gane ko sai ya ce to daga nan kuma hadis kenan matanin ko kuma ce a isnadin gaba ɗaya za su tafi zuwa ga matani guda ɗaya kenan an abi zinat an al-a'raj an abi hurairata anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idha naza'a falyabda bil shimal فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع shi mana hadisin hadisi ne ingantacce imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun libas babu ya buda'u bina'il yumna haka ne imam tirmidhi shi ma ya fitar da shi a cikin jami hadisi ne ingantacce a hadisin abu huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa idan ta'ala ahaduku idan ɗayanku zai sanya takalmin shi to falyabda bil yamin ya fara da kafar dama domin ta kafar dama wato ko kuma ce dama umuman ko hagu ko hannu ko kafa akan gabatar da ita ne akan hagu kamar da bayanai sun gabata dai a cikin a wannan littafi na cewa alaihi sallama yakan gabatar da dama wajen sanya takalmin shi wajen sarce kan shi ya ce fi sha'ani kulli shi a cikin duka al'amuran shi to yakan gabatar idan mutum zai sa takalmi sunna shi ne ka fara sa kafar dama sai ce wa idza naza falyabda bi shimal idan kuma cirewa ne zaka yi to ka fara hudda kafar hagu ne ita dama saboda abubuwa masu karanci badawa amsa musafaha wayewa duka dai da dama ke to da abin da kuma suka ce kishiye shi to aka yi da hagun ne an gane ko sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa faltakunil yaminu awwaluhu wato ita kafar da ta daman ta kasance ita ce za a fara sawa kenan awwaluhu ma tun ita ce za a fara sawa takalmin wa akhiru ma tunza kuma idan aka zo huddawa ta ce karshen huddawa kaga takilin da wancan bayanin da gabata idan aka ce idan zaka sa ka sa da dama in zaka hudda ka hudda da hagu kenan kaga zaka fara sa dama ne kuma aka zo karshe ita ce karshen ne hudda domin hagu za a fara a hudda kaga wannan sunna ce amma kuma ba kowa ke da aka yi kuma ba ko mutum ya ga a kawo ba ka san ma wanne kake huddawa ne kake sawa galiba wajen sawa ana kiyaye amma wajen huddawa kuma ka zo dama ake fara hudda galiba sai mutum ya yi la'akari ko kuma ka ɗabi'antar da abin yau ka zuwa ɗabi'an ka baka ma ka a kawai ga ka zartar da abin na yana ga sai mu tsaya kan wannan hadisi kina ya mu tsaya kan wannan hadisin sauran mu hadisi biyu a cikin wannan baban kenan za mu karanta su darasi mai zauwa kuma akwai bayanin zamin akan matsalan tabarruki bi a tarin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan mu kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته